الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala za a ɗora karatu a kan karatun da mala ilmi yake yi duba da wasu abubuwa da suka bujurowa malam ganin cewa da abar wajen haka ne ya ce a zuwa ɗora daga inda ya tsaya a wannan littafi mai suna al'usulus salasa ba baya za a koma ba za a dora za a ci gaba daga inda malam ya tsaya cikin taimakon ubangiji subhanahu wata'ala malam ya tsaya daga cikin ajallu anwa'ul ibada wa anwa'ul ibada allati amara Allah biha daga cikin nau'ikan addu'o'in da Allah ya umurce mu da su malam ya ce al'islam wal'iman wal'ihsan akwai al'islam musulunci akwai imani akwai ihsan wa minhu addu'a wal khawf duka malam ya zano su anan in aka ce ibada malamai sun yi maganganu da yawa menene ibada ko me ake nihi da ibada Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa in aka ce al'ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal az-zahira wal batina in aka ce ibada dukkan wani abu da mutum zai yi wanda Allah ya yarda da wannan abun a zahiri ne ko a bayyane iya cikin ibada sai dai mutum ya san ya za a yi wannan abin ya samu lada daga cikin shi kuma ya za a yi wani kuskure zai ya rasa lada daga cikin wannan ibadar da zai al'akwal wal a'mal maganganu ne zaka yi ibadu ne ayyuka ne zaka yi ibadu ne wasu abubuwa ne a zahiri wasu abubuwa ne wanda suke a baɗin wanda ba a ganin su malam ya ce daga cikin al'amal a zahira abubuwan da mutum suke yi ake ganin su daga ciki akwai sallah akwai addu'a akwai zikiri da sauransu wannan duk ibadu ne wanda kana yi ana ganin ka da su daga cikin abubuwa na ibada da mutum yake yi wanda ba a ganin su sai dai mai ikhlasin shi a zuciya suke daga ciki malam ya ce akwai tawakkul tawakkali da wa zaka dogara daga cikin malin ce akwai alkhau tsoro shi ma tsoro wani nau'i ne na ibada malin ce akwai arraja kwaɗai akwai mahabba so wa za ka so ya ake soyayya duka malin ya zano su malin ce shurut ƙabulul ibada duk ibadar da mutum zai a duniya sallah azumi zakka tawakkali da wani abubuwan da aka zana suna da sharuɗa guda biyu akwai al-ikhlas akwai al-mutaba'a in aka ce al-ikhlas shine ka yarda wannan ibada za ka yi ta saboda Allah ba don kowa ba ba za ka yi ba don a ce wani mai yawan ibada ne ba za ka yi ba saboda dalilin wani abu naka na daban a za ka yi ibada ne saboda Allah subhanahu wata'ala sharaɗi na fari kenan sharaɗi na biyu akwai almutaba'a shine ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan ibada duk ibadar da mutum zai ko da Allah ya ce ayi abu kaza matukar bai yi daidai ba da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aiki ya zamanto abtar ma'ana aiki ne wanda ba zai amsu ba Allah cikin alƙur'ani ya mana umarni mu sallah Allah ne ce a yi sallah ya ake sallah ya mutum musulmi zai yi sallah ta karbu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mumbari an san mumbari ba wuri bane na ibada ba wuri bane na yin sallah amma maza Allah ya hau kan mumbari ya kabarta sallah ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku ya taso daga ruku in zai sujada sai baya baya sauku sai ya sujada ya taso ya koma ya ƙara mekewa ya gama sallah ya raka biyu da ya ƙara ya ce masu habban shi sannu kamara aitun muni usalli ku yi sallah irin yadda kuka gana yi sallah shi yasa sahabbai ba sa yin sallah sai irin sallar da annabi ya yi don haka duk wani musulmi da yake so ya yi sallah ta amsu dole sai ya yi sallah irin yadda manzan Allah ya yi sallah al-ikhlas ka yi sallah saboda Allah shin sallar ka iri ɗaya ce da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu lada amma sallar ka ta saba ma sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka nemi ladan ka a waje daban wannan shine shurut na amsar ibada duk ibada da mutum zai yi dole ne zaman tunafari al-ikhlas saboda Allah na biyu al-mutaba'a manzo Allah shi ya koya ma wannan ibadar da zaka yi azumi Allah ya ce ai azumi shin azumin ka iri ɗaya ne da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ni'ma yayi kai azumi da ka zo shan ruwa sai ka ce kai ba za ka sha ruwa ba sai bayan sallar isha'i saboda ka samu lada da yawa ka samu lada a mazala daga rana ta fada cikin zai sha ruwa aiki yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibadin da zai sahabbai sun tattaro mana su sun gaya mana ya manzan Allah yake yi aka zo daga wani daga wani daga wani har aka zo kanmu don haka wannan sallah da koga muna yi ita ce manzan Allah yake yi ba wata bace sallah ta da ba yanda annabin yayi haka sahabbai suka amso suka suke suke yi haka wanda suka biyo bayansa suke yi wanda suka biyo bayan bayansa suke yi abin har ya zo kanmu don haka duk wanda ya ce zai sallah ba tare da koyarwar manzala sallallahu alaihi wasallam ba zai wani abu ne ba zai sallah ba ibada zakai in dai baka bi koyarwar manzala sallallahu alaihi wasallam to sai dai kai wani shisharatu na daban amma ba ibada ba Allah shi shar'anta wa yake koyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce al-ikhlasu wal mutaba'a koda kai abin kai ibada dan Allah matukar bata yi daidai ba da yanda manzo Allah yayi to ba ka da lada akan wannan ibadar taka mun fahimci wannan dan haka wajibi ne akan duk musulmi da duk nau'in ibadun da zai yi ya zaman to iya ibada ne yadda manza Allah ya yi ibada sallallahu alaihi wasallam malamai sun karkasa ibada gida kusan takwas misali sallah akwai sallar da ake mace mata al'ibada al-dailiya akwai sallar da ake ce mata al'ibada nahariya akwai sallar da ake ce mata ibadatun jama'iyya akwai sallar da ake ce mata ibada iftiradiyya akwai sallar da ake ce mata ibada sirriya akwai ibada jahariya akwai ibada makaniya akwai ibada muƙayyada ko kuma ka ce mutlaka daga ciki mu kawo daga fari al'ibada lailiya wata sallah ce ake yin wadda ita lokacin da daddare ake yi misali tarawih babu yanda za a yi mutum ya zo ya sallar tarawihi da rana babu yanda za a yi mutum ya zo ya kiyamun laili da rana ba za ta amsu ba don haka sallah ce ake ce mata sallah lailiya daga ciki akwai salatul witr wutiri da ake yi wutiri ana yin ta bayan sallar isha ba za ka yi wuturi ba magariba ba ba za ka amsu ba ba za ka yi wuturi da sahiya ba ba za ka yi wuturi da rana ba bayan azhar ko la'asar ba za ka yi wuturi ba magariba ba dole wuturi sai bayan isha'i ake wuturi ko da ba ka yi shafa'i ba raka abin ita dai wuturi ba a yin ta sai da dare kuma da daren bayan sallar isha'i shi yasa malamai suke ce mata ibadatul lailiya ita sai da dare ake yin ta ba ta da wani lokaci in ba da dare ba daga ciki mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha witrun yuhibbul witra Allah ɗaya ne don haka yana son witiri witiri ita kuma raka'a ɗaya ce sai mazala yake cewa fa'autiru ya ahlul qur'an fa'autiru ya ahlul qur'an ku yi witiri ya kuma abota alqur'ani abu hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya an san wasiya abu ne mai muhimmanci a rayuwa duk wanda ya kira ka yace wa na zo in ma wasiya karshen soyayya kenan mutum ya ma dan uwan shi wasiya wanda suke dangantaka soyayya ce aboki ya ma abokin shi wasiya soyayya ce mata ko miji ya ma matar shi wasiya ƙarshen so kenan sai abu ne da yake cewa khalili ma'ana masoyina ya mu wasiya daga cikin wasiyoyin da manzo Allah ya mushi shine duk yanda ake ciki abu hurairah yake cewa manzo Allah ya ce mun kaban bari dare ya zo ya huce ban yi wuturi ba ko da ban yi wasu rakoyi ba na nafila amma kad dare ya huce ya zama to ban yi sallar wuturi ba kun ga mahimmancin sallar wuturi kenan manzo Allah har wasiya yake ma Abu Huraira akan ke ya bari dare ya wuce bai sallar wuturi ba akwai ibada nahariya ibadar da sai gari ya waye ake yin ta ta bi kenan ita ce salatu duha sallar wallaha ba za ka yi sallar wallaha ba bayan azawar ba za ka yi ta bayan la'asar ba ba za ka yi ta daddare ba ba za ka yi ta bayan isha'i ba ana yin sallar wallaha ne wajen ƙarihe daga rana ta hutu in ta ɗaga shi ne lokacinta kayan rana ta yi zawali ta zo tsakiya wannan shi ne lokacin wallaha batta da wani lokaci in ba wannan lokacin ba sallar wallaha kenan shi yasa manzo Allah yake cewa la yuhafizuha illa al-awwab haka manzo Allah yace sallar wallaha ba mai kiyaye sallar wallaha sai mai yawan bauta duk wanda ka ganshi yana kula da sallar wallaha raka abiti to wannan shaida ce akan cewa yana yawan bauta ubangiji sallar wallaha kenan ba ta da wani lokaci sai bayan rana ta wuto ta daga misali kamar takwas zuwa abin da yi kahin lokacin azahar ya yi wannan shi ne lokacinta akwai ibada jama'iyya ibada da ake yinta a cikin jama'a misali sallar juma'a sallar juma'a bayan da za a zo kai ɗaya ka tashi ka ci sallar juma'a za ka yi idan azahar ce shi yasa malamai suka ce ko da mutum ya zo sallar juma'a liman yana tahiya to shi bai samu juma'a ba ya tashi ya raka a hudu cikakku ya yi azahar ibada ce wadda a cikin jama'a ake yin ta akwai sallar da ake ce ma salatul infiradiyya sallah ce ta kai daya ita ce mi istikhara bayan da za a yi ku zo ku taru ku biyu ko ku uku ko ku jiwa ku ce istikhara zo ku istikhara mutum ne ya sa wani al'amari gaban shi kowa da bukatun shi daban-daban mi kasa a gabanka sai ka zo ka ba ma ubangiji zaɓi akan wannan al'amarin naka ya ake istihara kasuwanci zaka shiga karatu ne zaka yi wani abu ne zaka yi na daban wanda ya shahe ka sai ka zo ka ba ka yi raka'a biyu in ka yi raka'a biyu sai ka ba Allah zaɓi a cikin wannan al'amarin duk zaɓin da Allah ya maka a wannan al'amar damami Allah ka ba zaɓi in wannan abin ya tabbata alheri ne in bai tabbata ba dan ka kwantar da hankalinka dan ba alheri bane saboda wanda Allahul guyub Allah shi ka ba zabi kuma shi yama zabin dan haka mutum ya kwantar da hankalin shi in mutum ya zo istikhara ya kare Allahumma astakhiruka bi ilmika Allah wannan al'amarin da nasa Allah kai ka san shi wannan al'amarin na ba ka zabi akan wannan al'amarin ya Allah in kunta ta'lam anna hazal amra sai ka ambaci al'amarin arme ne kasuwanci ne wani abu ne sai ka ambaci sunan abun Allah in ka san wannan abun alheri ne a rayuwata da addini na to Allah ka tabbatar min da shi Allah idan ka san wannan abun ba alheri ba ne, Allah kamun maganin shi ka sa abin ya lalace kuma ka sa nima in shi abin ya wuta daga raina. Shi sa istihara in kai ba wai wani abu ne zaka gani ba da dare ko kuma ka yi mahulkin wani abu makamacin a al'amarin da ka sa a gaba in alheri ne zaka ga komi yana tafiya daidai ba a samu matsala in ba alheri ba ne to zaka ga kulutun suna dawa matsala kaza ta bullo kai matsala kaza ta bullo kai sai ka ji abun ya wuta daga ranka shikenan dama ba alheri bane shi yasa ake duk abu manzo Allah yake cewa ne ku ringa ba Allah zabi ɗaya daga cikin sabon manzo Allah yake cewa manzo Allah yana koya mana istikhara kamar yanda yake koya mana Fatiha saboda in aka baraka a tunaninka kai baka san komi ba abinda zai wahalar da minti biyar baka san shi ba to bantana ka turo wani al'amari gabanka wanda rayuwarka ce gaba daya zaka yi da shi al'amarin misali aure duk wanda zai aure zai armin har abada ba za ka yi armin dan arabu ba kenan ya kamata duk wanda ya sa al'amari mai muhimmanci a gaban shi ya ba ma ubangiji zabi akan wani al'amarin in alheri ne abin zai tabbata in ba alheri bane zaka ji abin ya zo wasu abubuwa sun lalata abin kai ma hankalinka ya kwanta shikenan sai ka wuce kamar wajen akwai al'ibada sirriya misali sallolin da ake yinsu da rana azafar magaraba a azafar la'asar wannan su ne ibada sirriya liman kaɗai ya san me yake karantawa kuma mamin kowa shi ya san me yake karantawa ba wanda yake bayyanawa shi yasa ko liman ya kuskure ya bayyana sai a mushi wata ishara akan isarranta ko ba a bayyana ta akwai ibada jahariya ibada da kuma ita bayyana karatu ake misali musulman ya zo ya kamar ta sallar magarba sai aka ja shi sai gwanda goma ishirin talatin minti ɗaya sai a mai tambihi a taɓarkar da shi kamar ba a ji komai ba kenan sai ya faɗaka haka isha'i wannan ibadu ne wanda ake yin su a bayyane akwai ibada makaniya ibadar da dalilin zuwan ka wuri ake yin ta shi ne maza Allah yake cewa ne misali raka'atai faji wanga raka'a biyu da ake yi in an shigo masallaci wannan rakoi ana ce musu zawatul asbab ana yin su ne ko da an hana a yi sallah a lokacin misali ka shigo masallaci bayan la'asar kuma kana da ni kayi karatun ƙur'ani mazala ya ce to kakka zamna ka fara wannan karatun ka ba masallaci hakkin shi me sallah raka abi da zakai ko da ana hudu ba ka zo liman yana tsaka hudu ba ka yi gaugawa ka yi wannan sallar raka abi ka gajarta ta don ka shiga hudu ba amma ka zamna a mazala ya hana manzo Allah ya ce duk wanda ya zo masallaci ya yi sallah raka a biyu kafin ya zauna wannan ibada kenan bakaniya a gurguje kenan mala ya ce daga cikin afdaliyatul ibadat ibadu wanda suka yi a wurare mabambanta malam ya ce misali a lokacin da mutum ya yi baƙo wata ibada ce ta waje ba wajen ka kai da aka kama ziyara kada mutum ya bar inda yake kama ziyara kai kuma a lokacin ka shagala ka ce kai sallah zaka ba kai abin da ya kamata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu aljannata qati'ur rahim wanda yake yanke zumunta ba ya shiga aljanna mutum ya bar abin da yake ya kama ziyara a lokacin wata ibada ce kai za ka yi shine ka shagala da kula da wannan ka kame ruwa ne ka ba shi wuri ya zamna ka shagala da kula da shi shi yahi a lokacin akan karatun Qur'ani ba haka malamai suka ce mutum ya bar inda yake kama ziyara ka ce kai karatun Qur'ani zaka yanzu a karatun Qur'ani a kodayaushe kana iya yin shi bari wannan wuri lokaci ne dan takaitacce da kai da shi minti biyar ne goma awa ɗaya ce awa biyu ce ka kula da shi ka tarbe shi ba wuce zai shi wadda fuska ta yi ta bar mako ayuwa mala ce daga ciki fi auqatus sahar ibadin da suka yi a cikin dare manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai sallah akwai karatun qur'ani akwai addu'a akwai zikiri akwai istighfari wannan abubuwa ne da ake bukata bawa ya ringa yin su daga daddare Allah subhanahu yake subhanahu wata'ala yake cewa wabil ashari hum yastaghfirun wa'inda suka yi imani a cikin dare suke tashi suna neman gafarar ubangijinsu suna sallah suna zikiri a cikin ha'iya yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana saukowa a cikin sulusul akhir na dare a lokacin da dare ya raba tsakiya ya raba gida uku ƙarshe misali wajen ƙarye biyu ƙarye uku Allah subhanahu wataala yana saukowa saman duniya wannan duniya ta mu yake cewa ala yaqulu mustaghfiran yalqa ghafiran wa mustamnan khairan wa rizqan fayumnahu ina mai neman arziki in bashi Allah yake wannan magana ina mai neman arziki Allah yace in bashi ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai neman wasu bukatu yanzu ya tambaye ni in bashi kawai cikin dare ƙarye biyu zuwa ƙarye uku ka tashi kai ɗaya ba wanda ya sani kai Allah ya ce ka tambaya to ka tambaya kuma za a baka izinillah daga ciki fi waqtil azan a lokacin da lada yake kiran sallah lokaci ne ba na karatun qur'ani ba ladan yana kiran sallah miyahi wata ibada ta yi a wannan lokacin shine ka ringa amsa ma ladan kiran sallar shi haka manzo Allah ya ce ladan in yace Allahu akbar Allahu akbar kai da kake zamna ka ce mi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka faɗi ashhadu anna muhammadan rasulullah kana bin shi kana amsa mishi kana sallar shi hayya ala salat sai ka ce mi wala hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah haka hayya qari kun ga a lokacin in ka ana kira sallah ba karatun Qur'ani zaka bude kai ba a'a wannan wani lokaci ne takaitacce bai wuce minti ɗaya ko biyu ga ibadar da aka shar'anta maka a nan kenan ka haƙura da wani abu ka yi ta in ta wuce shikenan ana ƙare kiran sallah sai kama annabi salati ka roƙan mai wasila wasila ko manzo Allah yake cewa duk wanda ya taya ni akwai wani matsayi a kiyama an ce matsayin na mutum ɗaya ne to waye shi maza Allah yake cewa ina sa ran ya zama to wannan matsayin a bani shi amma ni duk lokacin da aka yi kiran sallah aka ƙare ku taimaka min da roƙon Allah ya bani wannan matsayin a kiyama shi ne maza Allah yake cewa Allahumma rabba hazihi da'awati tamma والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبأسه مقاما محمودا الذي وعدته na ƙari kiran sallah kenan ba za da yake cewa in an je kiyama na samu wannan matsayin kuma tabbas kai innan da kan wannan adai ni kuma hina ce ce kana saka aljanna wata fara na ta yi wannan mu je gaba mala ya ce mi daga cikin mi addu'a mala ya ce addu'a daga cikin abubuwan da na ibadat mala ce akwai addu'a mecece addu'a mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a'u huwa ibada addu'a ita ce ibada to ya ake addu'a yaushe ake addu'a kai da zaka yi addu'a wani siffofi ya kamata ka siffanta da su a lokacin da zaka yi addu'a kuma wani lokuta zaka zaɓa wanda manzo Allah ya bada labarin cewa duk bawan da yayi ibada yayi addu'a a wannan lokacin kai tsaye addu'a shi karɓaɓa ce Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yake cewa ya ku bayina ku roƙe ni in amsa muku ba wanda zai biya ma bukatun in ba ubangiji ba inna allaha innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah yake cewa kaga wanda suke girman kai ba sa tambaya ta sabanin dan adam dan adam ka tambaye shi yau gobe gajiya yake amma Allah in in kana cewa kai ba za ka tambi ubangiji ba Allah ya ce mi sai dukhulu na jahannama dakhiri zan sanya ku ta jahannama kuna masu dawama Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a mukhul ibada addu'a ita ce ɓargo a cikin jiki a ƙashi akwai ɓargo mazala yake to addu'a mukhul ibada addu'a ita ce barkon addu'a daga cikin auqat da asbab da shurut da adab na addu'a malam yace shuru'ud du'a daga cikin sharuɗan mutumin da ya kamata in zai addu'a ya sifanta da su akwai mi al-ikhlas al-ikhlas lillah ya zamanto ka sa a ranka cewa wannan abin da zaka roƙa duk duniya ba wanda zai baka in ba Allah ba shine ikhlasi baka tunanin cewa wani zai zo ko kuma wani zai kama cikas waje amsa addu'a Allah yake cewa fad'ullaha mukhlisina lahu din idan za ku roƙi ubangiji ku zamanto kuna mai tsantsantar da ibada ga Ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin da zaka ibada sharadi na farko kenan sharadi na biyu aklul halal maza da sallallahu alaihi wasallam ce ma duk mutumin da zai roki Ubangiji to daga cikin sharada da ya kamata a amsa ma mutum addu'a shi ya zama to mutum yana cin halak a rayuwar shi duk mai bulaguro yana da ‘yanci in yi addu'a haka manzala ya ce amsa mashi addu'a amma sai manzala ba mu labarin wani cewa gashi na zai bulaguro ɗan bulaguro ne amma abincin shi haram abin shan shi haram buzirin da zai ke bulaguron ma da shi mine ne haramun ne sai manzala ya ke cewa fa'an na yusa jagula taya irin wannan mutumin Allah zai amsa mashi addu'a ya zaman to rayuwarka gaba ɗaya da haram kake rayuwa kuma ka yi addu'a a amsa a manzo Allah bai ka wannan a cikin mu ba dalilin cewa in kai addu'a za a amsa maka ya zama to sharadi daga cikin mu na amsa addu'a mutum ya zama to mutum yana cin halak daga inshi daga cikin sharda na amsa addu'a ya zama to adamu itida bi du'a babu huce iyaka a cikin addu'a taya mutum zai wuce iyaka a cikin addu'a shi da yake yi mutum ya zo ya ta roƙon ubangiji ya ce Allah ina so kame ka sa in zama annabi malamai suka ce wannan ta'addanci ne a cikin addu'a ko kuma ka zo ka ce Allah ina so ka raya ni shekaru dubu mazala tun daga zamanin shi yake cewa daga rana mai kamar ta zuwa shekara ɗari masu zuwa babu ɗaya wanda ya saura wanda ya kira a wannan rana duka sabbin mutane ne to kaga ba wanda zai wuce shekara ɗari kuma kai ka zo kaya ka yi ta roƙon ubangiji ka ce so kake Allah ya raya ka shekara dubu wannan mene ta'addanci ne a cikin addu'a kama ba bayani bane amma ni abu ne wanda Allah ya sa ni iyaka bakin kaza an kare kai kuma kai ta roƙo Allah ka dage ka ce kai Allah kawai sai ya raya ka wannan shekara wannan malamai suka ce me ta'addanci ne daga cikin addu'a daga ciki sani male ce adabu du'a wanda zai addu'a wasu ladubba ya kamata ya siffanta da su albadu bi hamdulillah wa sana'u alaihi sun masalata alannabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da zai addu'a ya zama tuni hauhara gode ma ubangiji da yi ka matsayin musulmi har ya ba ka damar da za ka zo ka roƙe shi da yawa daga cikin mutane suna cikin matsala mutum ya buga nan ya buga nan ya je nan ya dawo nan minti biyar da za ka tambaye shi bai zauna bai roƙi Allah ce yayi nan yayi nan iya cikin matsala fa to duk mutumin da kaga yana cikin matsala yayi gaugawa ya koma wajen ubangiji to wannan Allah yana so ya amsa mai bukatun shi in Allah bai so ya amsa ma bukatunka abin ba ka ma ji a ranka bar ka kai addu'a sai dai a barka a cikin matsalai kai ta zuwa da zawa ka je ka zo ka je ka zo ka je ka zo amma mutumin da Allah yake so ya roƙa a biya mishi bukata yana faɗa matsalai sai kuma ga ubangiji ya yi sallah raka'a biyu ya kirdadu wasu lokuta wanda Ubangiji ya ce duk wanda ya roƙe ni a wannan lokacin ni kuma garanti za an samu shi sai mutum ya je ya zaɓi ɗaya daga cikin wannan lokuta ya roƙi Ubangijin shi ka yabi Ubangiji ana so in ka zo addu'a kama Allah kirari sosai Allah yana so bawa in zai roƙe shi ya mai kirari shi yasa Allah ya bayyana kanshi da kanshi ta cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah shi ya ba kanshi da kanshi godiya ta tabbata da ubangijin talikai gaba daya dan haka in ka zo addu'a duk abin da zaka roƙo akwai sunayen ubangiji sunaye suna da alaka da abin da kake roƙo arziki kake so ka zaɓi sunan Allah ar-razzaq kai ta mimita shi ya razzaq Allahumma arzuqni Allah kai ne mai bada arziki na yarda ba mai ba da arziki ubangiji sai kai Allah arzika ne kyauta kake so Allah ya baka ta ɗako wani abu ya ubangiji a bani kyautar kaza akwai alwahab cikin sunan ubangiji mai kyauta Allah kai ne alwahab a mai kyautar kaza ina so akwai suna yawa wanda in bawa ya san su ya san ma'anarsu a lokacin da ka bujuro da ibadarka sai ka ga wani suna ya dace da wannan ibada da wannan addu'ar taka sai ka ka sunan kai ta maimaita shi kai sallah a sujada ne a ina ne kai tai kana cewa Allah ina tawassuli da wannan sunayen naka ya Allah ne a biya mun bukatuna Allah ke cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roki ubangiji da wannan sunayen daga ciki salati ga manzala sallallahu alaihi wasallam salati manzala yake cewa in ko tashi addu'a ku bude da mun salati da addu'a da zakai ka sa wani abu gaban ka ka fara da ma annabi salati bayan ka ida ma Allah kira ni ka bujuro to kama annabi salati salatul ibrahimi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد haka in ka kare bukatunka addu'a ka rihe ka kowar mana ka bude da salatu annabi ka rihe da salatu annabi manzo Allah ya ce ka cancanta amsa maka addu'a ka kai ma salati da manzala sallallahu alaihi wasallam ko da baka baka da wata bukata matuka kana ma manzala sallallahu alaihi wasallam rayuwarka za ta mutu rayuwa ce mai albarka in kai ma annabi salati guda Allah zai masalati goma mala'iku ma za su ma ya salatin Allah yake in Allah zai masalatin ya Allah zai ci daga Allah ya ambace ka a cikin mala'iku ya ce wane wane ina sa shi an ƙari kawai to a cika ma maza Allah ɗaya Allah ya ma goma ka ƙara in kai goma Allah no zai ma ina in kai ɗari ina in kai dubu salati wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa rayuwar mutum ma ta yi albarka gaba ɗayanta duk mai ma annabi salati ba za ka same shi a cikin matsala ba wani haka take ba na ce in ka tashi addu'a ya zama to duk abin da ka sa a gaba ka ringa maimaita shi so uku a kaɗan Allah amin kaza amin kaza amin kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza daga ciki ikhfa'u du'a wa adam jaha ya zama to duk duk lokacin da bawa zai addu'a ya ringa sassauta muryar shi kaka zama to kana addu'a kowa iya jinka a manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani ba Allah ba kurma bane ba bebe bane shi addu'a ba a so dai mutum ya addu'a zuciya ya rage yin ta'a kamar zuciya ka ce a ana so bakinka yana amsa yana motsawa haka ake so ai addu'a ba a so kawai zuciya ce ka ringa kudurta abin a zuciya a ana so bakinka yana motsa to ba a so ka ringa daga murya in kan adda Allah yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki Allah kuna masu kaskantar da kai kuna masu sirranta adda ku ko a zuciya kai adda Allah yana ji amma ni ya zama to adda aka sirri ce kai ne tsakaninka da ubangijinka ka gaya mai bukatunka ubangiji zai amsa maka daga ciki التوبة والاستغفار قبل الدعاء ما ينتي كاهن كفارة أدعكما كروك الله غافر تاما wani laihi ne kai kana cikin laihin kai ka san kai laihi to ka fara gabatar da gafar ubangiji Allah ya gafarta ma wannan ne zurbin naka daga ciki akwai sunan Allah al-Ghafur ya gafur ya gafar Allahumma ighfir li Allah ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allah duk duniya wannan abin da nayi ba wani zai gafarta min shi in ba kai ba Allah Allah a gafarta mini wannan kenan daga ciki auqatu du'a wasu lokuta ya kamata bawa da zai addu'a ya tankare su a lokacin da zai addu'a. Duk addu'a ko ina ko wani lokaci in kai tana amsu, amma akwai wasu lokuta da manzo Allah ya bada labarinsu wanda in kai addu'a baka da matsala a cikinsu. Malai ce daga ciki sulusul akhir min al-layl. Kamar yadda ɗazu muka ambata. Dare in ya raba gida uku. Mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير ثلث الأخير ويقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له Allah zai ringa cewa ina me neman gafara ina me roƙo na abu kaza ina me kaza ina me kaza kenan bawa ya tashi a wannan lokacin ya roƙi ubangiji daga ciki abu na biyu bain al'azani wal iqama lokuta ne na amsa addu'a wannan lokacin in aka yi kiran sallah kahin a tada ana iya kiran sallah kama annabi salati karo kamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwasila a zo ne bayanin ta sai ka dukuma kuma mi bukatunka ka bujuro da su Allah kaza Allah kaza Allah kaza har lokacin da za a zo liman zai zo a tare sallah wannan lokuta ne wanda in bawa ya roki ubangiji a cikin wannan lokuta tabbas Allah zai amsa mashi addu'a shi a wannan lokacin abu na biyu fi sujud a lokacin da bawa ya sujada iya cikin sallah mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da bawa ya sujada ya yi kusa da ubangijin shi da ubangijin shi ana sallah aka sujada in ka yi da azkarin sujada a nan ma ka bujiro da bukatunka Allah kaza Allah kaza Allah kaza Allah kaza kamar me wannan lokuta lokuta ne da muna rayuwa tare a cikin su amma ana sakaki suna wucewa haka nan ba a tambaya ko ba a tambaya ubangiji komai a cikin su an yi sujada a ƙarshe yanda mutum zai kaskantar da kashi ga ubangiji shine mutum ya sujada kuma sujada ana yin ta ne daga bai guda bakwai haka manzo Allah ya ce manzo Allah ya lissawa huska goshi da hanci a matsayin gaba guda yanar duk wanda zai sujada ya zama to goshin shi ya taba hancin shi ya taba wurin kakka yi sujada hancin ka bai taba kasa ba akwai matsala a wani sirri taka da hannayenka guda biyu da gwiwoyinka guda biyu da can ƙarshen ƙwawonka guda biyu to a lokacin da bawa ya yi irin wannan sujada mazala ce duk abin da bawa ya roƙi ubangiji a lokacin ubangiji yana amsan mishi kuma wannan gaban manzo Allah ya ce mi wa annal masajid Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada daga cikin fasarar da aka yi gabbai aka ce wannan gaban na ubangiji ne ubangiji kadai ake sarrafa masu ba a sarrafa masu ga kowa don haka rusuna da ake ma malamai ko shugabanni ko manya ko wani abu kamar haka a addini babu wannan abu manzala ya ce duk wanda yake so in an zo wuri mutum ya lankwasa wata gaba ta jikin shi dalilin ko ya zo a girmama shi ko na makamancin haka to manzala ya ce ya nemi wurin shi a cikin wata jahannama ba zai shiga ba a ya nemi inda zai zamana ne mun fahimci wannan abu na gaba akhiru sa'at min yawmil juma'a akhiru sa'atin min yawmil juma'a ƙarshen lokaci na ranar juma'a ranar juma'a akwai wata sa'a da manzo Allah yake cewa bawa ba zai dace da wannan lokacin ba face in ya roƙi ubangiji Allah zai amsa mashi a bukatun shi malamai suka tattauna akan wannan abu suka ce bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar gaf da rana zan ta wada misali yanzu mu ce kare biyar ko zuwa shidda zuwa shidda da rabi wannan lokacin lokaci ne wanda bawa yayi in yayi dace da shi a wannan lokacin yayi addu'a Allah yana amsa mishi addu'a shi shi ma a lokacin shi yasa zaka ga wasu masallatai a ƙarshen juma'a bayan la'asar zaka ga mutane an taru ana wasa kowa ya shagala da abin ibada shi amma in zaka ibada ka zamanto ibada ce zaka wanda ta tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin da ake wasu abubuwa na daban ba manzo Allah yake ce daga cikin lokuta da ake amsa ma mutum addu'a shi in zai inda al-fitr lisa'im mutum in yayi azumi daidai lokacin da zai sha ruwa a lokacin ana so mutum ya bijirar dalu addu'o'in shi malamai suka ce wanda ya azumi in yazo zai sha ruwa shin kahin ya sha ruwa ne zai addu'a ko bayan ya sha ruwa zai addu'a wasu suka ce mutum ya yi bawa ya yi addu'a da azumin a bakin shi tayi wasu suka ce bayan ya yi buɗe bakin zai yi addu'a suka dogara da addu'ar da ake yin an sha ruwa zahaba zama'u wa butallatil uru'u wa sabatal ajru insha Allah duk mutumin da ya azumi in ya sha ruwa yana cewa to a yanzu shirwa ta tahi jujuyoyi sun kama jikinsu kuma lada ya tabbata insha Allah suka yi dogaro da wannan addu'a suka ce daga na koyo da mabaji amma daga ciki ƙauyewa da malamin suka ta a kai kahin mutum ya sa wani abu a bakin shi da azumin a bakinka kana gab da shan ruwa ko da dan yayi kiran sallah sai ka roƙi Allah minti ɗaya ko ƙasar minti ɗaya akwai addu'o'i wanda in ka yi su sun gama komi ƙasa da minti ɗaya ka yi addu'a da ta gama ma duniya da lahira maza da yake cewa ka ringa roƙa Allah misalin wannan addu'a Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan addu'a ce shamila wadda duniya da lahira ce ka roƙa a ci gaba ɗaya ba yi katsa kana zane-zane-zane ba cikin lokaci kaɗan kenan ko da mutum ya samu lokaci na amsa addu'a amma kaɗan ne kana iya dama kai wannan addu'a Allahumma rabb atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar shikenan addu'a ce wadda duniya da lahira ta shiga ci a ciki inda nuzulul mata abu na gaba a lokacin da ake sabkar da ruwan sama manzo Allah yake cewa a lokacin da Allah yake saukar da ruwan sama lokaci ne da ake bude kohohin sama don haka a lokacin in bawa yayi addu'a addu'a shi karbaba ce ita ma gashi yanzu damuna za ta zo nan da ƴan kwanaki kada kenan bawa ya tunkari duk lokacin da hadari ya zo ana tsakar ruwa ka samu ko da minti ɗaya biyu zuwa biyar kai ɗaya ka halarto da zuciyarka ka roƙi Allah a wannan lokacin lokacin da ake wannan ruwa manzo Allah ce in kai addu'a a wannan lokacin addu'a ka amsa sati daga ciki a lokacin da mutum ya zo ƙarshen tahiyya ta ƙarshen sallah kayi tahiyya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ka roƙi Allah ya kare ka da fitinar dajjal kahin liman ya salamce to ba shiru zakai ba manzala ce ka bujiro da addu'o'inka a ciki kai ta roƙon ubangiji kai ta roƙon ubangiji a ciki har liman ya ina salamci ya ku salamci a tare daga ciki yau mu arafa ranar arfa ita ma nan da kwana arba'in ko arba'in ba ɗaya ko ba biyu ita ma tana tunkarinmu baka samu damar tahiya aikin hajji ba sai wanda bai ta yi aikin hajji ba sai azumin arfa kai ma don ka samu wani abu daga ciki wannan ranar mazala salasun tumike cewa ana dukufa ne sosai ana addu'a a lokacin ne Allah yake kumyatar da shaidan ya ranar arfa a lokacin kuma Allah yake ba mala'iku amsa ta abin da ya faru a lokacin da aka halitta annabi Adam. Da Allah ya halitta annabi Adam, Allah yake cewa zan halitti wani in sa shi a ƙasa ya zama to khalifa. Mala'iku suke cewa a taji alufiha, man ya fi rufiha wa ya suke kuddima wa na hannu musabbihu bihamdik wani ƙaddisu laka. da Allah ya halittu duniya kahin mutum ya zo ya zama a wannan duniya aljanu su har zama a cikinta aljanun da suka zama to in ban da zub da jini da ta'addanci ba abin da suke a duniya wannan sai Allah gaba ɗaya hallaka su bayan an ɗauki shekaru sai Allah ya ce zan halittu mutum in sa shi a ciki ya zama to mun khalifa a nan sai mala'iku suke cewa ya zakka Allah ta yaya in tasbihi in ibada ce Allah muga mana mazara sallallahu alaihi cewa ba a sama babu inda mutum zai dora dan yatsa shi wace sai ka samu wani mala'ika in ma yana ma Allah sujada ko yana ma Allah ruku'u ko yana tasbihi su ko mala'iku ake cin ibada kawai akwai baitul ma'mur a sama mazala yake cewa tunda aka halicci duniya a kullum sai mala'ika dubu saba'in sun shiga sun yi sallah raka a biyu su huta ba sa ƙara dawo har duniya ta tashi wa ma ya alamu jiro da rabbika illa Allah shi kada ya san adadin mala'iku to mala'iku wannan ibada suka suna yi kuma Allah ka sa wani abin ƙasa ya zamanto wannan shi ne zai zamanto khalifa anan to mu ibadar da muke fa a lokacin da aka halicci annabi adam Allah ya ce to ku girmama wannan kuma sujada mala'iku suka yi sujada fasadar mala'ika illa iblis sai iblis shi ba mala'ika ba ne iya cikin aljanu shi shedan ba mala'ika ba ne shedan ya ce ta ya zama wannan wanda aka halice shi da ƙasa ni aka halice ni da huta kuma mai sujada iblis ya girman kai sai Allah yake cewa na la'ance ka Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mai albarka sai Allah ya zo ya ce ya halitta wasu abubuwa ya kira mala'iku mala'iku biye wannan abubuwa ku ga musu da su la ilma lana suka ce mu da labu mu san wani abubuwan bai Allah sai Allah ya ce annabi Adam ga ya musu wa'ina abubuwan menene annabi Adam ya ce kaza shine abu kaza kaza shine abu kaza kaza shine abu kaza kaza shine abu kaza annabi Adam ya ba da amsa shi kenan sai aka sa annabi Adam aljanna da shi da Hawwa shedan ya ce to dalilin ka aka tsine min albarka ni kuma he na hallaka ka da zuri'a ka gaba daya sai wanda Allah ya tseratar yana zuwa yana zauwa yana zuwa yana zauwa wajen annabi adam yana sami wasu wasu yana zuwa yana zauwa Allah ya ce ka ganka annabi adam a cikin wani aljanna kai abin da kaga dama amma banda wannan shirka ita kadai ce kakka ciro na ba cikin ta amma komi kai dabi'a ke na adam ka ka ce ka halatta mi komi banda abu kaza shi kuma hankalin shi a wannan wajen yake ana nan ana nan shedan yana zuwa yana zauwa annab adam iya zuwa iya rayuwar shi aljanna shedan yace na rantsi ma da Allah Allah bai hana ka ka ci wannan itaciyar ba sai dan ka zama mala'ika ko kuma da ka dan ka dawama in ka ci wannan ko ka zama mala'ika ko ka dawama ɗaya cikin biyu ka samu ɗaya tun yana gaya mai ƙiyar ra ya shaidan ya rantsi ma annabi adam da Allah ya ce na rantsi da Allah in ka ci kaza ne ta yarda yana ci gaba ɗaya kayan da yake cikin su ya zube sai ya kai suna neman wani icce sirri al'aurarsu sai Allah ya kiraye su shin ba hana ku ba alam an haku ma an hazi shajara ba hana ku tona itaciyar ba to shi kenan ku hutu sai aka sauka da su duniya ana ta rayuwa ana ta rayuwa ana ta rayuwa ana ta rayuwa har aka zo kanmu to a arfa in aka zo arfa dama mutum ba da kayan shi yake zo arfa hirami ne zaka saya ka kulla a tsanka ka rata a jinka wannan abin da zaka sa na hirami yana tunatar ma ne wa karshen ka haka ne haka za a ma a lullube ka a sa ka a rami ba komai a cikin ka sai wannan to a lokacin in aka zo arfa mutum miliyoyi a nan sai Allah ya ce ma mala'iku kun ga wa'annan gaba ɗayansu sun bar abin da suke sun zo ba kaya a jikinsu ni suke nema gafara ta kawai kowa so yake Allah gafarta ni kuma a lokacin Allah zai ce gaba ɗayanku na gafarta mu shi kuma shaidan sai shi kunya shi ke nan lokaci ko? to zuma tsara ganin insha Allah وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله